الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata a yau muna takwas ga watan sha'aban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma 28 ga watan biyu shekara ta 2023 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna sharhu sunna na ashekul imam abu ibrahim ismail ibnu yahaya ibnu ismail al-muzani rahimahullahu ta'ala ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wannan kamar mutum da yake a wani sai ɗauki ruwa sai wanke da fuskar shi kuma sai ɗauki ruwa wanke da fuskar shi wannan ana iya ta wanke a fuskar shi guda fuskar kamar ɗauki ruwa na farko bai gama fuskar da wani ne wanke da fuskar na biyu shi gami da wani to shi a takaice dangane da wanke fuska da duk wata gaba a cikin arwalla lalle ba abu ne ba wanda ya zamanto lazim ko mu ce ya zama tilas cewa a ɗaukowar ruwa na farko cewa sai ka haɗa fuska gaba ɗaya an gane ko abin da ya yi kama da haka shi abin da ake bukatar ya zamanto fuska mai sunan fuska gaba ɗayanta ka wanke ta gaba ɗaya a cikin ɗauko ruwa sau uku ita ko fuska tana da farko tana da ƙarshe ko mu ce tana da tsawo tana da faɗi tsawon fuska daga matsarar gashin kai na al'ada zuwa ƙarshen haɓa faɗin fuska abin da ke tsakanin kunnuwa guda biyu daga wannan kunne zuwa wannan kunne dole mutum ya wanke gaba ɗayan abin da yake wannan tsakani don haka in a ɗauko ruwa na farko ka wanke fuskarka gaba ɗaya to wannan sai ka maimaita ka ɗauko na biyu ka ɗauko na uku in har arwalla ce za ka yi wadda ake wanke duk wata gaba da ake wankewa sau uku wanda domin kamar yadda ya tabbata a sunna lalle arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kai kusan kala hudu wannan bambanci kwa dangane da gaban da ake wankewa ne domin ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanke duk wata gaba da ake wankewa a cikin arwalla sau ɗaya ɗaya wanda al-Imam bukhari Allah ya ji kansa babi na musamman akan haka fuska sau ɗaya manzon Allah ya wanke ta ya wanke hannun dama sau ɗaya ya wanke na hagun sau ɗaya kuma ya tabbata ya yi arwalla sau biyu biyu duk wata gaba da ake wankewa ya wanke ta sau biyu biyu sannan abin da ya cika yi yau da gobe duk wata gaba da ake wankewa yakan wanke ta sau uku fuska sau uku hannun dama sau uku hannun hagun sau uku nau'i na hudu ya wanke fuska sau uku hannun dama zuwa kusurwa sau biyu na hagun sau biyu kenan kaga a nan idan arwalla sau ɗaiɗaya ce mutum zai yi to dole ne kenan idan mutum ya ɗauko ruwa ya zamanto ya haɗa wannan gaba gaba ɗaya in ku sau biyu ne za ka yi ko sau uku ne za ka wanke to wannan ba dole ba ne ba a ɗaukowa na farko cewa sai ka haɗa wannan gaba gaba ɗayanta da wankewa don haka wannan shi ne bambanci na'am wai misali mutum yana iya yin taimama daga gida ya je masallaci ya yi sallah kwarai yana halatta mutum ya yi haka amma tare da cewa wasu daga cikin malamai sun yi sharaɗin sadar da taimama da sallah cewa ba za ka yi taimama daga nan ka tafi masallaci ka ce za ka yi sallah sai dai ka bari in ka je masallacin can lokacin da za ka yi sallar ka yi taimamar shine suke faɗa wattisaluha ko kuma wattisaluhu bis salati sadar da timama da sallah wannan suka ce shi ma farilla ne don haka suka ce ba za ka yi timama daga nan ka ce za ka yi wata tafiya mai tsawo sannan ka je ka yi sallah don haka dai a takaice abin da muke so mu gane asali yana halatta domin ita taimama an shar'anta ta ne a madadin arwalla in har sababin yin ta ya samu kamar yadda za ka iya yin arwalla daga gida ka je masallaci ka yi sallah in har sababin da zai halitta maka yin taimama ya faru to za ka iya yin taimama daga gida ka je masallaci ka yi sallah amma in so samu ne ka bari in ka je can kai tsaye kana iya yin taimamar kai tsaye ka yi sallah na'am na'am
kama kuma ta ya raba eh kuke nan da muke ya yake bisa kan wancan
to wai dangane da darasinmu da ya gabata a ranar lahadi mun yi bayani game da wani azumi da aka kirkire shi wanda ake yi idan wannan wata na sha'aban ya raba tsakiya an gane ko azumin da a hausa ake ce masa ginshiki ran sha biyar ga watan sha'aban ake yuni da wannan azumi wannan azumi baya da tushe baya da asali a cikin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya zo a kan shi hadisi ne maudu'i kirkira shi ne aka yi aka dangana ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka da sunan wannan azumi girshiki baya halatta sai dai azumi wanda ya tabbata a sunna an gane ko azumtar kwanukan hasken wata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana sha uku sha hudu sha biyar wannan kenan mutum zai azumce shi kamar yadda ya saba yi sha uku sha hudu sha biyar amma da sunan wannan azumi gimshiki baya halatta domin ita ibada ba a gina ta sai akan tabbas abinda ya zo nasti na alkur'ani ko hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk hadisin da bai inganta ba to ba hujja bane a cikin addini game da zauwa da wata ibada kuma na biyu in ya dace ma mutumin da ya saba yin azumi irin azumi na annabi Dawud yau ka yi gobe ka huta jibi ka yi gata ka huta to wannan koda ya faɗo ran sha biyar din za ka iya yin wannan azumi naka ko kuma kasancewar daman ka wato wannan ko kuma daman kasancewar kamar yadda an sunanta mana yawaita azumi a cikin wannan wata na sha'aban kamar yadda aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa babu wani wata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika yawaita azumi a cikinsa sama da wata na sha'aban kuma ya zo a cikin wani hadisi ingantacce an tambaye shi game da yawaita azumi da yake a cikin watan sha'aban manzo Allah ya bada amsar cewa wata ne wanda ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala don haka Aisha take faɗa a wani hadisi take cewa wani lokaci idan ya fara azumi a cikin watan sha'aban sai mun yi zaton cewa zai sadar da shi da ramadan kamar ba zai aji ba sai muga kuma ya aji don haka kenan in har mutum ya yi riko da wannan sunna ta yawaita azumi a cikin wannan wata ko ran sha biyar kin yana iya azumta shi amma da sunan azumi gimshiki to wannan shine bai halatta ba saboda bai tabbata ba a shar'anci darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin mas'alar da malam yake bayyana mana hakikanin imani a aqidar ahlus sunna wal jama'a kamar yadda bayani ya gabata ma'anar imani ko ka ce haƙiƙanin imani a gun ahalus sunna wal jama'a shine qaulun wa amalun yazidu wa yanqus fada ce da aiki yana da duwa yana raguwa ko ka fada ka ce qaulun bil lisani fada ce da harshe wa atiqadun bil qalbi kudiri ne da zuciya wa amalu bil jawari kuma aiki ne da gabbai yazidu bi ziyadatil a'mal imani yana da duwa a sababin da duwar ayyuka na kwarai wa yanqusu bi nafsiha imani yana tawaya ya ja da baya a sababin raguwar ayyuka waɗanda suke na kwarai ko kuma ka ce wa yanqusu bil ma'asiya yana raguwa a sababin aikata ayyuka waɗanda suke na sabo shi ne malin ya ce wa humasiya ne wani zama ne wa ƙarina ne faɗa da aiki malin ya ce daidai suke babu wani bambanci wani bai zarta wani wani zamani kuma tsari ne biyu waɗanda suke masu biyar juna masu lazuntar juna lanu farriku baina kuma malam ya ce a aƙidar mu ahlus sunna wal jama'a ma ba ma bambanta tsakaninsu ba ma cewa imani daban aiki daban an gane ko ba ma cewa imani daban aiki daban imani da aiki lazumtar juna suke kuma a haɗa suke ba sa rabuwa saɓani ga murji'a wanda su sun tafi akan cewa imani daban faɗa daban aiki daban in dai kayi kalimatu shahada to sunan ka mumini mai cikakken imani ko da baka sallah baka azumi duk ayar da zaka sheke duk aikin saban da zaka yi kana nan a matsayinka na mumini mai cikakken imani kuma aljanna garanti ce a gobe kiyama domin su a aƙidar su aikin sako baya cutar da imani baya tauye shi kuma ayyuka na kwarai ba sa da imani kawai in dai kayi kalimar shahada to kai mumini ko da baka sallah baka azumi kuma duk abin da za ka aikata na aikin sako baya cutar da imaninka baya hana ka shiga aljanna a aƙidar gurɓatacciyar aƙida wadda ta ci karo da abin da ya zo na alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wani littafi na aƙida aƙidar ahlus sunna wal jama'a idan ka koma sai ka samu raddi akan wannan aƙida a irin wannan ta'arifi da malam suke fa- malaman ahlus sunna suke faɗa al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus kamar yadda ya gabata a littafin da muka gama muqaddima ta risala ta ibnu abi zaid al-qirawani yake cewa wa annal imana qawlun bil lisani wa atiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi yazidu bi ziyadati al a'mal wa yanqusu bi naqsiha sai yace wa yakunu biha ziyada wa biha naqas imani fada ce da harshe dole sai kai kalimatu shahada wa atiqadun bil qalbi kuma kudiri ne da zuciya wannan kalima da ka furta ta da harshenka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi sai ka kudirci gaskiyarta a zuciyarka ɗari saman ɗari an gane ko sannan sai ya ce wa amalun bil jawarihi kuma aiki ne da gabbai wannan kalimar shahada da kai da kudirce ta da kai a zuciya to ba zai gasgata ba sai kayi aiki da abin da ta kunsa kana sallah kana azumi zakka in kana da dukiya hajji sadar da zumunta da'a ga mahaifa kyautata ma mabukata da makwabta da duk abin da shari'a ta zo da shi na hukunce-hukuncen ibada dole ka sai sun aikata bakin gwargwadon iko abinda Allah ya shar'anta na yi kana kwatantawa abinda ya hana ka hannu shi ne cewa amalin bil jawari sai ya ce ya zidu bi ziyadati amali imani yana da duwa a sababin da duwar ayyuka ayyuka na kwarai suke dada imani sai ya ce wa yanqusu bi nafsiha kuma imani yakan ragu ya ja da baya a sababin raguwar ayyuka na kwarai sai ya ce wani lokacin akan samu da duwa ta imani gabawa wani lokaci kuma a samu ta wayar shi to shi yasa anan malam ya ce wa huma siyani fada da aiki daidai suke wani bama ne tsari ne guda biyu masu bibiyar juna waƙarina ne kuma ‘yan uwan juna ne masu lazimtar juna wanda ba sa rabuwa malam ya ce don haka lanu farriku bai na kuma ba ma raba tsakaninsu mu ce imani daban aiki daban a imani da aiki a tafi suke shi yasa amir risala ya ce wala ya kamulu qaulul imani illa bi amali fada ta imani ba ta cika sai da aiki dan kayi kalimatu shahada to baya tabbata baka tabbata musulmi sai kayi aiki da abinda wannan kalma ta kunsa sai ya ce wala ƙaunun wa amalun illa bi niyya fadar da aikin ba sa cika sai da niyya sai ka tsarkake ibada saboda Allah wala ƙaunun wa amalun illa bi muwafaqati sunna wala ƙaunun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunna fadar da aikin da niyyar dukkan su ba sa cika sai ka dace ma sunna karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam sai ya ce la imani illa bi amali kwata kwata babu imani sai da aiki an gane ko wala amala illa bi imanin kuma aikin shi ma babu shi wato sai da imani dan ka zo da aiki na ibada ba kai kalimatu shahada a banza kai sharaɗin karɓuwar aiki a gun Allah subhanahu wa ta'ala shine imani inda kafiri zai zo da duk wani aiki na ibada bai yi kalimatu shahada ubangiji subhanahu wata'ala daidai da nisu kada zarra a cikin wannan aiki nashi ba zai karba ba an gane ko kamar yadda ya faɗa wa mamana ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun ba komai ya hana a karɓi ciyarwar da suke ubangiji ta'ala ya ce illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi sai domin kafirce wadda suka ma Allah suka kafirce ma manzansa wannan ana magana ga kafirai masu ciyar da jama'a masu taimako Allah ya ce ba komai ya hana a karɓi ciyarwarsu illa sababin kafirce wadda suka ma ubangijinsu suka kafirce ma manzansa kaga duk aikin da bawa zai zo da shi na ibada sharaɗin karɓuwarsa shine imani shi yasa Allah ya faɗa wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an mansura mun gabato zuwa duk wani abin da suka aikata na aiki Allah ya ce mun maida shi tamkar kura wadda take abin shekarwa to shi yasa anan malam yace wala amala babu aiki illa bi imanin sai da imani sai yace wal mu'minuna fil imani yatafadaluna mu'minai game da imani wato suna fifitar juna wasu sun fi wasu an gane ko ba ɗaya ba muke a wajen imani sabani ga murji'a su sun tafi akan cewa imaninka da na annabawa da na manzanni da na mala'iku duk ɗaya ne so suka ce ba wani wanda ya fi wani imani imani kawai ɗaya ne baya da ɗuwa baya rabuwa na kowa da kowa ɗaya ne babu bambanci wannan ya ci karo da nasi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka koma ma ba ma abin da ya shafi imani a halittar mu ma Allah bai yi mu daidai ba wani ya fi wani to haka imani wani ya fi wani karfin imani kamar yadda annabawan Allah da manzanni su ne gaba a wajen karfin imani haka in ka ɗauka a cikin sahabbai gaba ɗaya abubakar Allah ya kara masa yadda shi ne lambawan ko mu ce shi ne gaba a wajen imani kamar yadda ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya bai bar ba wani fiyayye a cikin wannan al'umma sama da abubakar don haka aƙidar ahlus sunna wal jama'a muminai suna fifitar juna a wajen imani yana daga cikin dalilan da suke tabbatar mana cewa wani ya fi wani imani hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa hadisin yana cikin bukhari da muslim yake cewa al'imanu bid'un wa saba'una shu'uba a alaha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imadatul aza anil tsari sai ya ce wal haya'u shu'ubatu min al iman au kama kala yace shi imani yanki saba'in da wani abu ne kololuwarsa kalimatu tauhid an gane ko ita ce kololuwa ita ce ƙarshe ita ce fiyayya a cikin dukkan yanki saba'in da wani abu kuma baya ƙarshe manzon Allah ya ce gusar da abin da zai cutar da jama'a gabarin hanya sai ya ce kunya ita ma wani yanki ne daga cikin imani to ya ce mana yanki saba'in da wani abu wanda yake da yanki arba'in daidai yake da wanda yake da ashirin wanda yake da hamsin daidai yake da wanda yake da arba'in kenan kaga mutum yana dadawa imaninsa yana daduwa wanda kuma ya rage kuma imaninsa ya rabu to shi yasa anan malam yake tabbatar mana aqidar ahlus sunna wal jamaa mu'minai suna fifitar juna game da imani wani yafi wani duk wanda ya zage a cikin ayyuka na ibada to don haka imanin shi ya ɗara na wanda yake ya samu kasala da kyuya da ragwanci don haka a sababin fifitar imani matsayin mumine a ranar kiyama a gidan aljanna yakan bambanta an gane ko a sababin kenan fifiko na imani ake samun bambanci na matsayi a gidan aljanna game da mumine domin ita aljanna daraja da rici daraja ɗari ce kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma abin da ke tazarar da take tsakanin daraja da wadda take biya mata manzon Allah ya ce kamar tazarar da take tsakanin doron ƙasa da sama kaga wanda aka ajiye shi a daraja ta farko kafin ya iske wanda aka ajiye shi a daraja ta biyu sai ya yi tafiyar da ta kai daga doron ƙasa zuwa sama ta farko to ina ga wanda aka ajiye shi a daraja ta farko wani an ajiye shi a daraja ta goma wani an ajiye shi a daraja ta ashirin ko ta talatin shi yasa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lalle yan aljanna za su ringa hango wasu ɗakuna sama da su an gane ko kamar yadda a nan muke hango tauraro mai tsananin haske a cikin sararin sama sahabai sai suka ce ya manzan Allah waɗannan matsayi da kake faɗa wato matsayi ne wanda yake na annabawa da manzanni wanda babu wani wanda yake wato matsayi ne wanda yake na annabawa ya ce tilka suka ce ya rasulallah tilka manazilul anbiya la ya bulugu ha gairuhum wannan masauki ne na annabawa wanda ba wanda zai riski wannan masauki in banda su maza Allah ya ce kwarai wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa sai ce rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin gidaje ne matsayi ne na mutanen da suka yi imani da Allah sannan kuma suka gasgata manzanninsa kaga fa wasu ne daga cikin 'yan aljanna suke hango dakunan sama da su yadda muke hango tauraro mai tsananin haske a cikin sararin sama to don haka mominai suna fifitar juna a wajen imani to shine malam sai yake faɗa wa bi salihil a'mali yake cewa mutazayiduna wa bi salihil a'mali hum mutazayiduna wanda wannan ita ce gaba ta karshe wadda muka tsaya a kanta a darasin mu da ya gabata shine malam yake faɗa yace game da nagartattun ayyuka muminai wato sukan dada imaninsu ta hanyar kenan kyawawan ayyuka imanin muminai yakan dadu wanda bayani ya gabata daɗuwar imani da ƙaru wannan da raguwarsa wannan ita ce aƙidar ahlus sunna wal jama'a kuma shine abinda nassi na alkur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato suka tabbatar kamar yadda malamai suke faɗa cewa kullu dalilin dalla ala ziyadatil imani fa huwa yadullu ala nuqsanihi bi tariqatil luzum wa kadhala aksu dukkan wani dalili wanda ya zo a cikin alkur'ani da sunna wanda yake nuni akan daduwar imani to tabbas wannan dalili yana nuni akan cewa imani yana raguwa ta hanyar kenan lazunta akan tilas duk dalilin da ya tabbatar da cewa imani yana da duwa to yana tabbatar da cewa kuma imani yana raguwa haka duk dalilin da yake nunin cewa imani yana raguwa to dalili ne wanda yake nuna cewa imani yana da duwa domin ka'ida malamai suka ce duk abin da ya halatta cewa yana da duwa to wannan kuma ya halatta cewa ya ragu duk abin da aka tabbata cewa yana karuwa to yana raguwa shi yasa al-imamul baihaqi Allah ya ji kansa a cikin littafin sa shu'abul iman bayan ya ambata ayoyi na alqur'ani waɗanda suke da bayani a fili akan cewa imani yana da duwa sai yake faɗa yace fa sabata bi hadhihi al-ayati ya tabbata game da waɗannan ayoyi annal imana qabilun liziyada lalle imani yana karɓar daɗuwa sai ya ce wa iza kana qabilan liziyadati fa udimati ziyadatu kana adamu hanuqsan naqsan shine yace in har imani yana karɓar daɗuwa to in an rashi in an rashi daɗuwa kenan wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa kenan an samu raguwa an samu raguwa ayoyin da suke bayani game da cewa imani yana da duwa sun wuce a lissafa a darasi da ya gabata mun dan taɓo wasu daga cikinsu irin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Ali Imran allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakshauhum fazadahum imana da fadarsa innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun wannan aya na cikin suratul anfal a farko farkonta haka a cikin suratul tauba fadar ubangiji subhanahu wata'ala wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun haka in kazo cikin suratul kahf innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda a cikin suratu suratu maryam wa yazidu llahu allazina hatadaw huda a cikin suratul ahzab wa ma zadahum illa imanan wa taslima a cikin suratul fathi huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim a can cikin suratul muddathir ubangiji ta'ala na faɗa وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا إدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا dukkan waɗannan ayoyi suna tabbatar da cewa imani yana da duwa to shine al-imamul baihaqi Allah ya ji kansa da ya tattaro waɗannan ayoyi sai yake cewa waɗannan ayoyi na tabbatar mana cewa imani yana karɓar daɗuwa in har imani yana karɓar daɗuwa to wannan kuma dalili ne wanda yake nuna cewa in ba a samu ƙari to an samu rage to don haka wannan ita ce aƙidar ahlus sunna wal jama'a haka al-imamu shafi wannan al-imamu ahmad Allah ya ji kansa yake faɗa lokacin da aka yi masa tambaya dangane da tawayar imani sai yake cewa man taqasat amanatu rajulin illa naqasa imanuhu yace rukon amana amana ta mutum bata taba tawaya ba face imaninsa sai ya rabu wannan kwa ya kafa hujja ne akan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa la imana liman la amanata lahu hadisi ne sahihi yana cikin musnad na al-Imam Ahmad Sheikh Nasir Albani ya inganta hadisin a cikin Sahihul Jami manzon Allah ya ce babu imani cikakke ga wanda ba shi da rukon amana kaga duk mutumin da ba shi da rukon amana wannan dalili ne wanda yake nuna cewa imaninsa wato tawayayye ne don haka dai a takaice imani yana da duwa kuma yana rufuwa sabani ga murji'a cewa ayyuka na aiki imani daban aiki daban duk yawan sallarka da azuminka ba sa ƙara maka imani su a aƙidarsu kuma duk wani saban Allah baya rage imani to amma aƙidar ahlus sunna wal jama'a imani yana da tuwa yana rabuwa mi ke dada imani ayyuka na ƙwarai mi ke rage imani ayyuka waɗanda suke na sabo kenan gabar da za mu tashi shine malam yake faɗa ya ce wala ya na bizunubi minal imani malam Allah ya ji kansa yake faɗa ya ce muminai ba sa fita daga imani a sababin aikata ayyuka na zunubai aƙidar ahlus sunna wal jama'a ayyuka waɗanda suke na saban Allah na saba ma Allah wanda bawa yake aikatawa wannan ba sa tube masa riga ta imani bayan yana mumini a ce ya zama kashiri duk aikin da yake koma bayan shirka kuma aikin da ba ridda ba ne ba warware kalimatu tauhid in dai aikin saƙo ne wanda Allah ya haramta shan giya ne zina sata kwace kisan kai ƙarya yaudara waɗannan dukkansu manyan laifuka ne in har mutum ya ƙudirce cewa waɗannan ayyuka haramun ne shaidani ya rinjaye shi ya biya ma son zuciya ya aikata wannan ayyuka kuma ya san da laifi ne to wannan bai kafirtar da shi bai fitar da shi daga cikin addini sai dai imaninsa ya ragu don haka a aƙidar ahalus sunna wal jama'a ba za mu bashi mutlaqul imani imani sake mu ce masa mumini an gane ko ba za mu ce masa mumini sai dai mu ce masa mumini mai ragaggen imani ko mu ce masa fasiki an gane ko me ake nihi da fasikanci shine wato rashin da'a kenan mu'mini ne mai ragaggen imani ko mu ce masa mumini ne a sababin imaninsa fasiki ne a sababin aikata aikin sako amma sabani ga murji'a su a aqidar su mumini ne mai cikakken imani duk aikin da zai aikata amma sabani su ko ga khawarij kamar yadda malam ya faɗa wala yakfuruna bi rukubi kabiratin wala isyani muminai ba sa kafirta a sababin aikata wani babban laifi ko wani aiki na sabo an gane ko kenan abu na farko mu gane wala ya juna wato muminai ba sa fita bizunubi a sababin aikata ayyukan zunubai minal imani daga cikin imani wannan da'ira ta imani mumini baya zama kafiri a sababin aikata ayyuka na zunubai a ce ya fita daga cikin imani sannan kuma wala ya kufuruna ba sa kafirta bi rukubi kabiratin a sababin aikata wani babban laifi wala isyanin ko wani aiki na sabo idan aka ce babban laifi kamar yadda ya tabbata daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda shine yake cewa kullu zambin warada fihi haddun aw wa'idun aw la'anun aw nafiyul imani dukkan zunubin da wato haddi ya zo a kansa cewa wanda ya yi laifi kaza ga iya gwargwadon ukubar da za a yi masa kamar yadda ubangiji ta'ala ya shar'anta wanda bai taɓa yin aure mazinaci in an tabbatar da ya yi zina a yi masa bulala ɗari in kwa ya taɓa yin aure a jajjefe shi har ya mutu to wannan yana tabbatar mana cewa zina babban laifi ce domin Allah ya shar'anta ukuba a kanta ko cewa duk wanda ya yi sata satar ta kai wani gwalgwado kamar yadda ya tabbata a shar'ance a yanke masa hannu wannan yanke masa hannu da za a yi ya tabbatar mana cewa sata babban laifi ce ƙazafi da wani yakan yi ma wani ya zo a shar'ance kamar yadda Allah ya faɗa a nasi na alkur'ani duk wani wanda ya ma wani kazafi to bulala tamanin za a yi masa wannan ya nuna mana cewa kazafi laifi ne babba kenan duk wani laifi wanda haddi ya zo a kansa ko kuma kashedi da barazana Allah ya yi alkawalin azaba cewa duk wanda ya yi kaza to ga azabar da na tanada masa in ma a nan duniya ko a makoma lahira wannan ya nuna cewa babban laifi ne ko kuma duk laifin da Allah ya yi tsinuwa akan mai aikata laifin ko manzon Allah ya yi la'anta akan mai aikata kaza wannan yana nuna cewa babban laifi ne ko kuma laifin da wato Allah ya kore imani ko manzansa ga mai laifin kamar yadda muka karanta hadisi ɗazu la imana liman la amanata lahu maza Allah ya ce babu imani ga wanda ba shi da rikon amana wannan yana nuna cin amana babban laifi ne daga cikin manyan laifuka ko laifin da Allah zai ce ba ni ba mai aikata kaza ko manzon Allah ya ce ba ni ba mai aikata kaza ko hadisin da manzon Allah zai faɗa duk wanda ya aikata kaza baya tare da mu to wannan duka yana nuna cewa babban laifi ne kenan anan sai ka kiyasta duk zunubin da babu ɗaya daga cikin waɗannan waɗannan abubuwa da aka ambata to sai ka sanya shi layin kankanin zunubai to shine anan malam yace mu'minai ba sa kafirta bi rukubi kabiratin a sababin aikata babban laifi wala isyanin ko wani aiki na sako wanda yake koma bayan shirka wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a sai dai a wannan mas'ala wato alkhawarish da su da almu'tazila sun saba su alkhawarish da almu'tazila sun tafi akan cewa shi imani abu ne wanda yake a dunkule baya zama yanki yanki bangare bangare don haka suka ce in har wani bangare na imani ya tafi to gaba ɗayansa ya tafi shi yasa suka kafirtar da wanda ya aikata babban laifi a aqidar kawarij in ƙarya kai ka zama kafiri in mutum ya sha giya ya kafirta in zina mutum yayi ya kafirta shi yasa suka kafirtar da da yawa daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wai a sababin sun yaki junansu wanda muminai cin junansu haramun ne laifi ne babba daga cikin manyan laifuka to wai a sababin sun yaki junansu domin wata fitina da ta barke tsakaninsu shi yasa duk sai suka kafirtar da duk wanda ya tsoma hannun shi a cikin wannan fitina wai imani abu ne wanda yake a dunkule in wani bangarensa ya tafi kenan gaba ɗaya shi ya rubuce shi yasa su a aqidarsu in ƙarya mutum yayi ya kafirta in yi da mutane kai ka kafirta in zina mutum yayi ya kafirta in sata mutum yayi ya kafirta to su kuma mu'tazila suka ce a'a a wannan mas'ala mu dai ba za mu tafi ba tare da ku mu ce masa kafiri haka mutlakan mu suka ce mu'tazila suka ce huwa fi manzilatin bainal manzilatayn yana cikin wani matsayi tsakanin matsayi biyu shi ba mumini ba shi ba kafiri ba ya zama jemagi baya sama baya kasa amma da su mu'tazila da su khawarij gaba ɗayansu sun tafi akan cewa in ya mutu akan wannan hali to dan wuta ne kuma zai dawwama a cikinta su sun tafi akan duk wanda ya mutu yana aikata babban laifi dan wuta ne kuma zai dawwama a cikinta kaga wannan ya ci karo da nassi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aqidar ahlus sunna wal jamaa duk wanda ya mutu yana aikata babban laifi ba mu da hujjar da zamu ce dan wuta ne ko an shigar da shi wuta ba mu da hujjar da zamu ce zai dawwama a wuta mutumin da yake aikata manyan laifuka ya mutu bai tuba ba a aqidar ahlus sunna wal jamaa matsayinsa mumini ne mai rigaggen imani ya mutu akan aikin sako dole za mu wanke shi yadda muke wanke kowane mamaci namu mu yi masa likafani yadda muke ma kowane mamaci namu mu yi masa sallah mu kai shi makabarta ta muminai mu binne in mun gama mu yi masa addu'a mu roƙa masa Allah ya gafarta masa ya yi masa rahama ya yi masa jin kai kuma mu ja bakinmu mu kame game da yaya ta laifukansa lamarin shi kuma sai mu meka zuwa ga ubangiji bawa ne nashi tsakanin Allah da bawa ba a shiga kamar yadda hausawa suke faɗa ba a shiga tsakanin harshe da haƙuri ubangiji ta'ala shi ya fi kusa da bawan shi in ya ga dama ya rangwamta masa laifinsa in ya ga dama ya azabtar da shi ko ya azabtar da shi zai azabtar da shi ne gwalgwadon laifinsa a ƙarshe komin ƙanƙantar imaninsa za a fitar da shi daga wuta da ceton masu ceto a kai shi aljanna laifin da ke dawwamar da bawa a wuta laifi ne ɗaya-ɗaya shine shirka kawai wanda ya mutu yana shirka bai tuba ba shine Allah ya haramta masa aljanna ya yi alkawalin zai dawwama a cikin wuta kamar yadda ya faɗa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar dalilin da yake tabbatar da cewa duk wanda ya mutu akan babban laifi bai kafirta ba kuma ba dan wuta bane ba lamarin shi za a meka zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala hadisin ubadat ibn samit Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bayi uni ala Allah tushriku billahi shay'a wala tasriqu wala tazunu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'asu fi ma'ruf faman wafa minkum bidhalika fa ajruhu ala Allah ومن أصاب من ذلك شيئا فأوجب في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم فتره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه حديث ينا cikin كتاب الإيمان a cikin صحيح البخاري manzon Allah ya ce ku kulla cappa da ni ma'ana ku bani yarda da amincewa akan cewa ba za ku hada bautar Allah da wani ba za ku yi sata ba za ku yi zina ba za ku kashe 'ya'yanku don tsoron talauci kuma ba za ku zo da wani yanken ƙarya da kuke yanka tsakanin hannuwanku da ƙafafuwanku kuma ba za ku saba ga duk wani abu ma'arru abinda aka ce ku yi za ku kwatanta abinda aka hane ku za ku hannu manzon Allah ya ce duk wanda ya cika da wannan mubaya'a manzon Allah ya ce ladan shi na ga Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya cika da wannan alkawali sakamakon ladan shi na ga Allah subhanahu wata'ala manzon Allah sai ya ce wa man asaba min zalika shay'an wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan yayi sata ko yayi zina fa uqiba fid dunya aka yi masa ukuba a nan duniya ma'ana aka yi masa haddi manzan Allah ya ce fa huwa kafaratullah wannan ukuba da aka masa manzan Allah ita ce kankarar laifin a lahira Allah ba zai bincike shi akan wannan laifi sai dai wani laifi na daba sai ya ce wa man asaba min zalika shay'an summa satarahullah duk wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan Allah ya rufa masa asiri ya lullube shi ba a cirke shi ba manzan Allah ya ce fa huwa ila Allah ya mutu akan haka mai tuba ba lamarin shi na ga Allah in sha'a afa anhu in Allah ya ga dama ya rangwamta masa wa in sha'a aqabahu in ya ga dama kuma ya yi masa ba. to dan haka a aqidar ahlus sunna wal jamaa kamar yadda mun fada mun maimaita ko da kofin giya mutun ya mutu a hannu a matsayin shi na musulmi baka da hujjar da zaka kafirtar da shi baka da hujjar da zaka ce dan wuta ne an gane ko ba ka da hujjar da zaka kafirtar da shi ya mutu a matsayin shi na mumini mai ragaggen imani ya mutu a matsayinsa na fasiki mai rashin da'a ga ubangijinsa kuma di yadda ake ma kowane musulmi haka za a yi masa kuma a ja baki a kame game da faɗar laifinsa lamarin shi kuma a meka zuwa ga Allah in ma Allah bai rangwamta mishi ba ya azabtar da shi zai azabtar da shi ne gwalgwadon laifinsa karshe komin kankantar imanin shi za a fitar da shi daga wuta a kai shi aljanna a sababin ceton masu ceto kamar yadda hadisi ya zo a cikin kitabul iman a cikin sahihul bukhari mazala sallallahu alaihi yake faɗa idan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa ku je ku bincika wuta duk wanda kuka sami imani a zuciyarsa daidai da nauyin kwayar komayya ku fito da shi mala'ikun Allah za su je su bincika wuta duk wanda suka sami imani tare da shi komin kankantar shi za su fito da shi mazan Allah ya ce za a fito da su sun kone kurmus tamkar gawayi mazan Allah ya ce za a jefa su cikin wata ƙorama ta rayuwa kai tsaye gangan jikinsu zai toho ya yi kyau sannan a kai su gidan aljanna kaga wannan dalili ne wanda yake nuna komun kankantar imanin mutum baya dawwama a wuta ko shekara dubu nawa yayi a cikinta laifi daya daya ne yake dawwamar da bawa a wuta kamar yadda bayani ya gabata shine shirka wanda ya mutu yana hada bautar Allah da wani Allah ya yi alkawalin ba zai gafarta masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kuma Allah ya haramta masa aljanna innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizzalimina min ansar amma duk laifin da bawa ya mutu yana yi lamarin shi na ga Allah in ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama ya azabtar da shi gwalgwadon laifinsa to shine anan malam yace wala yakfuruna mu'minai ba sa kafirta bi rukubi kabiratin wala isyani a sababin aikata babban laifi ko wani aiki na sako shine ya gabata a cikin muqaddima ta risala yace wa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin min ahli al-qibla lamarin yace aqidar ahlus sunna wal jamaa ɗaya daga cikin mominai masu kallon gabas su yi sallah misali masu kallon alkibla ba sa kafirta a sababin aikata aikata aiki na saƙo in dai ba shirka ba ne ba don haka maganar cewa mutumin da ya kashe kansa a ya mutu kafiri wannan ba aƙidar ahalin sunna wal jama'a ba ce aƙida ce ta kawari ta kutso cikin jama'a wanda ya kashe kansa ya mutu ne a matsayinsa na mai laifi kisan kai laifi ne baya fitar da mutum daga cikin imani an gane ko me yasa wanda ya kashe wani shi ba a ce masa kafiri sai wanda ya kashe kansa ai min babi aula ma wanda ya kashe wani a ce masa kafiri maimakon wanda ya kashe kansa to don haka kisan kai laifi ne daga cikin manyan laifuka amma baya kafirtar da mutum ya fitar da shi daga cikin musulunci wanda ya kashe kansa ya mutu a matsayin shi na mai laifi lamarin shi na ga Allah in ya ga dama ya fi masa in ya ga dama ya azabtar da shi kuma yadda ake tattala kowane musulmi a yi masa wanka a yi masa likafani a yi masa sallah a kai shi makawarta ta musulmi abin ne a yi masa addu'a Allah ya gafarta masa ya masa rahama shi ma haka za a yi masa kawai abin da ya shafi sallah ne wato shugaba mai daraja zai nisanci gawar ya ja da baya a samu wani wancan daban ya yi masa sallah don abin ya zame ma jama'a wa'azi an gane ko su nisanci irin wannan laifi shine malam sai yake faɗa sai ya ce wala nujibu li muhsinihimul jinana ba'da man aujaba lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wala nashhadu ala musiihim bin nar yace a aqidar mu ta ahlus sunna wal jamaa ba ma cancanta aljanna li muhsinihim ga mai kyautatawa bayan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya cancanta masa aljanna cewa dan aljanna duk kyawun halin mutum duk matukar biyayya shiga ubangiji subhanahu wata'ala da nisantar ayyuka na sabo idan ya mutu ba mu da hujjar da za mu yanke shakka mu cewa na dan aljanna an gane ko in ban da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa dan aljanna ne din nagartar bawa idan Allah ya masa rasuwa ba za mu ce wani dan aljanna ne sai dai mu ce muna fatan Allah ya sanya shi aljanna an gane ko sai dai mu ce muna fatan ya kasance daga cikin yan aljanna amma ba mu da hujjar da za mu ce wani dan aljanna ne haka nan wanda ya mutu a fagen daga ba mu da hujjar da za mu ce wani shahidi ne an gane ko sai dai mu ce wato muna zaton yana daga cikin muna kyautata masa zato ya daga cikin yana daga cikin shahidai ko kuma muna fatan Allah ya sa ya zamanto daga cikin shahidai shine anan kenan malam yace wala nujibu li muhsinihim li muhsinihim jinana ba ma wajabta aljanna mu cancanta ta ga mai kyautatawa daga cikin mu'minai dan mutun yana matukar da'a da ga ubangiji ya mutu kawai mu ce ai wani dan aljanna ne malam yace ba da man aujaba lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bayan wanda manzon Allah ya wajauta cewa yan aljanna ne ya ba mu shaida a kansu akwai da dama daga cikin sahabbai wanda manzon Allah ya ba da shaidar cewa yan aljanna ne wanda a lokaci guda a cikin hadisi daya a jumulce manzon Allah sai da ya zano sahabbai goma gaba ɗayansu manzon Allah ya ce ‘yan aljanna ne farko ya ce abubakarin filjanna sannan ya ce umaru filjanna usmanu filjanna aliyu filjanna falhatu filjanna azubairu filjanna sa'adu filjanna sa'idu filjanna abu ubaida filjanna abdurrahman ibn auf filjanna a hadisi ɗaya a lokaci guda manzon Allah ya zano waɗannan sahabbai goma ya ce gaba ɗayansu ‘yan aljanna kaga wannan shaida ce daga bakin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa waɗannan sahabbai ‘yan aljanna ne haka akwai ɗaiɗaikunsu irin su Bilal Allah ya kara masa yadda a hadisin da manzon Allah yake cewa ya Bilal na shiga aljanna duk kwanar da na sha sai in ji falawar takalmanka a gabana da menene a sababin menene kargaye ne shiga aljanna bilal ya ce ya rasulullahi a cikin dare ko rana cikin dare ko yini arwallata bata taba warwarewa face sai na jaddada arwalla in na jaddada kuma sai na yi raka'a biyu ita ce sunnatul wudu manzo Allah ya ce a sababin wannan ne naji karan takalman ka a gabana a gidan aljanna haka sabit ibn qais ibn shammas Allah ya kara masa yadda wanda ya kasance yana ɗaukaka muryar shi mutum ne wanda yake yana da nauyin ji baya kasan duk wanda yake da nauyin ji idan yana magana kugawa yake shi a tunanin shi ba kwa jin abin da yake faɗa to haka in ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake yana da nauyin shi sai saƙo ya sauka daga gun Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahabata a'malukum wa antum la tashkurun wannan aya da ta sauka sai ya zauna a gida baya fitowa kukan dare daban na yini daban cewa aikinsa ya zube maza Allah ya ce ku je ku bashi labarin dan aljanna ne ku faɗa masa ni na ce masa ɗan aljanna ne to kaga wannan shaida ce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka hadisin Abdullahi dan Abbas wata mata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana cutar falfadiya tace ya rasulullahi ga rashin lafiyar da nake tare da ita ya rasulullahi roƙa mun Allah ya yaye mu manzon Allah ya ce in har kin yarda kin amince ki ɗau haƙuri ki ci gaba da zama da wannan rashin lafiya sakamakon ki aljanna in ku kina so in miki addu'a Allah ya baki lafiya ta ce ya rasulullahi zan ɗau haƙuri in jimre in ci gaba da zama da wannan rashin lafiya sai dai ya rasulullahi in rashin lafiyar ta motsa wato tufafina yakan kware al'aurata ta bayyana roƙa mun Allah ko da rashin lafiyar ta motsa kada al'aurata ta bayyana manzon Allah ya mata addu'a shine abdullahi dan abbas ya faɗa ga almajirinsa a ɗa'ubu ne abi raba ya ce kana son ka ga ila aljanna da idanka ya ce kwarai ya nuna masa ya ce wannan mata ya ce ga ya tazo gun manzon allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da manzon allah ya faɗa gare ta to kaga waɗannan duka dalilai ne waɗanda suke nuna mana waɗanda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da shaida cewa yan aljanna ne haka sahabin da ana zaune manzon Allah ya ce yanzu dan aljanna zai hudu ana zaune sai aka ga wani bawan Allah ya zo ruwan arwalla yana diga daga gemanyarsa takalmansa ya sarkafa su a hannu ya zo ya zauna hallo ana nan lokaci manzon Allah ya ce yanzu dan aljanna zai zo wannan sahabi hallo ya sake bayani karo na uku hallo aka sake manzon Allah ya ce yanzu dan aljanna zai zo wannan sahabi wani sahabi ya tashi ya bi shi gida ya ce masa mun dan samu rashin zutuwa ne da mahaifina don haka dai na dan yo hijira ne zuwa gare ka kaɗan ba ni mafaka har ya dan huce sannan na koma gida shi kuma dubarar shi ya ga wai menene yake tsakanin shi da ubangijin shi a cikin dare aka kwana ɗaya aka kwana biyu bai gaba wani sabon abu bai gaba wani aiki ɗoriya akan shi abin da yake ran na uku ya gade shi dai bai gaba wani bakon al'amari ya ce masa to tafiya zan yi bayan sun tafi sai yake tambaye shi tsira shi ce don Allah wani faɗa mun wai menene kake yi domin naji manzon Allah yana faɗa kusan sau uku yanzu dan aljanna zai zo sai mu ga cewa kai ne ka zo ya ce wallahi ni dai a ɗabi'ata babu wani aiki da nake in ba iya abin da ka gani ba ya ce amma ni na san kaina Allah ya azurta ni da tsarkakakkar zuciya ya ce ban taɓa gune ma wani, wani ni'imar da Allah ya masa ba na ƙyashin kowa ba na hasadar kowa ya ce wallahi a sababin wannan ne wanda wannan yana nuna mana wanke zuciya game da ƙeta da hasada da ƙyashi da gunewa sababi ne na shiga aljanna to haka waɗanda suka halarci yakin badar su ma manzon Allah ya ba da shaidar cewa 'yan aljanna ne su mutum 313 kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake ga Umar lokacin da ya nemi a bashi izinin ya sare wuyan Hadib ibn Abi Balta'a a sababin ya tona asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta takarda ya aika ma kafiran Makka cewa su yi ta kansu ga manzon Allah nan tafi da runduna zai je zai kai musu farmaki na yaki manzo Allah ya tambaye shi me yasa kai haka ya bada iya uzurinsa Umar ya ce ya Rasulullahi ba ni izini na sare masa wuya manzo Allah ya ce haba Umar ya ce baka san da cewa Allah ya tsinkaya waɗanda suka halarci yakin Badar da jin kansa ya ce da su i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ku aikata duk abin da kuka so na gafarta muku wannan yana tabbatar da cewa duk wanda ya halarci yakin badar dan aljanna ne su 313 haka waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin wata itaciya a sulhul hudaybiya su kuma wajen mutum dubu da ɗari hudu su ma gaba ɗaya Allah ya turo saƙon cewa ya yarda da su duk wanda Allah ya ce ya yarda da shi to bayan haka ba zai yi fushi da shi ba duk wanda Allah ya ce ya yarda da shi Allah ya tabbatar ga halin da zai cika zai bar duniya akan imani laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim wa asabahum fatahan qariba shi yasa yazo a cikin hadisi sahihi hadisin na cikin sahihu muslim manzon Allah yake faɗa lan yali jannara man baya a tahta shajara duk wanda yayi mubaya'a da ni karkashin wannan itaciya manzon Allah yace har abada ba zai shiga wuta ba har abada ba zai shiga wuta ba kaga wannan yana tabbatar da duk wanda ya halarci wannan sulhul hudaybiya yayi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tabbas dan aljanna ne to dan haka shine anan malam yake bayyana mana aqidar ahlus sunna wal jamaa wala nujibu li muhsinihim jinana mu'minai ba ma cancanta aljanna ga mai kyautatawar su dan da'ar mutum kawai mu cewa na dan aljanna ne a in banda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wajauta cewa yan aljanna ne abin da yake tabbatar mana da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi Allah ya kara masa yadda ya rawaito an fita filin daga wata haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi da mushrikai kamar yadda hadisin yana cikin sahihul bukhari ana ta gumurzu tsakanin mu'minai da kafirai akwai wani mutum a cikin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jarimi ne ya ringa fafatawa ya ringa saran arna kai sai da ya kai sahabbai da kansu suna faɗa wallahi a cikinmu a yau babu wani wanda ya yi ƙoƙari sama da wani wannan abin da suke faɗa na zuga wannan bawan Allah sai ya zo kunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce amma innahu min ahalin nar shin ba ku san da cewa dan wuta bane abin sai ya daure ma sahabbai kai sai wani daga cikin sahabbai sai ya ce ana sahibuhu abadan ni zan bi shi in ga me zai wakana wannan sahabi kawai sai ya lazimce shi duk inda yayi yana tare da shi in ya tsaya ya tsaya shi so yake ya ga menene zai wakana can ana cikin fama shi wannan sahabi jarumi sai aka yi masa rauni rauni wanda yake mai tsanani ragadin wannan ciwo da yake ji sai kashin haƙuri sai ya gaggauta ma kansa mutuwa sai ya kafa takobinsa tsinin a sama sai ya bara sai ya da ciki ya soka a nan shi sai da takobin ya fito ta baya an gane ko da ya kafa takobin sai ya dora shi a nan daidai kirjinsa kawai sai ya nutsa sai da ya fito ta baya a lokacin nan shi wannan mutumin da yake biyar shi ya gani zai wakana da gudu sai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ashhadu anna Allah ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah yace ina shaidawa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah ina tabbatarwa lalle kai manzon Allah ne manzon Allah sai ya ce wa ma zaka mi ya faru sai ya ce arrajulun lazi zakarta anifan annahu min ahalin nari ya rasulallahi mutumin da ɗazu kace ɗan wuta ne fa'a zaman nasu zalika mutane suka ringa mamaki ya ce ya rasulallahi ni na bu bayan shi kuma ga abin da ya auku an masa rauni mai tsanani ya yi kashin haƙuri ya gaggauto ma kansa da mutuwa ya nuna ma manzan Allah ga iya abin da ya manzan Allah sai ya faɗa sai ya ce innan rajula la ya'malu amala ahli aljanna fima yaqudu lin-nasi wa huwa min ahli an-nar lalle mutun zai ringa aikata aiki na yan aljanna game da abin da yake bayyana ga mutane manzo Allah yace alhali kuma dan wuta ne wa innar rajula la ya'malu amala ahli ahli an-nar fima yaqudu lin-nasi wa huwa min ahli aljanna lalle mutum zai ringa aikata aiki na yan wuta game da abin da yake bayyana ga mutane a hakika kuma dan aljanna ne alhali dan aljanna ne shi yasa ka'ida al'umuru bil khawatim al'amurra ana lura da su da abin da mutum ya cika ya bar duniya kaga anan su a zahiri suna ganin cewa dan aljanna ne manzon Allah ya ce dan wuta ne to shi yasa aqidar ahlus sunna wal jamaa din nagartar bawa duk da'ar shiga ubangiji in ya mutu ba maganar ka ce dan aljanna ne sai dai ka ce muna fatan Allah ya sa dan aljanna ne in banda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labarin cewa dan yan aljanna ne sai ya ce wala na shahadu ala musiihim bin nari duk wani mai muguntawa daga cikinsu ba za mu shaida ba mu cewa na dan wuta ne in banda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada tabbas in cewa yan wuta ne yanzu misali kaman amr ibn luhay al-khuzai manzon Allah ya ce da ido na naga amr ibn luhay al-khuzai a cikin wuta yana jin diyan hanjin shi manzon Allah ya ce shine farkon wanda ya sunanta ma wato larabawa bautar wani Allah an gane ku shine yace shine awwalu man sawwaba sawa'ib wa baharal bahair shi ya dauko gumaka ya kawo ya sa cikin Ka'aba ya sunanta bautar gumaka a birnin Makka manzo Allah yace da ido na na ganshi a wuta to dan haka sanin dan wuta wannan sai ta hanyar wahayi duk wanda ya mutu akan aikin sabo bakka da hujjar da zaka ce dan wuta ne duk laifin shi in dai ba shirka bace ba nan ne insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك